أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkanmu da saduwa da ku a darasinmu na wata-wata da muke yi nan a masallacin jimu'a na karciyo terminus da ke nan yame Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da ganin damarsa ya ba mu dama muka haɗu da ku a yau juma'a kenan maricin juma'a 21 ga watan rabi'ul awwal hijira ta manzon tsira annabi muhammad sallallahu rabi'ul akhir hijira ta manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara ta 1443 wanda ya daidai da 26 ga watan 11 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wassalam shekara ta 2021 to kamar yadda kuka sani shekarar da ta gabata mun samu Allah ya taimake mu mun gabatar da karatuttuka masu yawa akan mu'jizoji na alkur'ani the miracle di Quran mun yi karatu ina ganin zai kai kusan guda takwas ko tara kan wannan mas'ala ko wata tara to temkin suna da yawa maudu'ai suna da yawa kenan baiwa a tsaye akan tem guda to sai yan uwa suka ba da shawarar a taɓo maudu'i wanda yake très sensible a rayuwar mu ta yau shine abin da shafi tarbiyya to wannan sai mun kaga maudu'i ne wanda shi ma yana da yawa kwarai da gaske kuma maudu'i ne wanda ya kamata a ja shi kwarai saboda mi saboda babban matsalar da duniya take fama da ita gaba da ita ce mushkilar tarbiyya to sati ko in ce watan da ya gabata ina cewa sati saboda akwai inda muke yin karatu sati sati watan da ya gabata mun gabatar da karatu akan wani daga cikin ciyo cututtuka waɗanda suke bata tarbiyya cututtuka guda biyu kwaɗai da tsoro to a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu ɗauko wani ciwo guda shi ma mu yi bayani kan shi da irin yadda yake haifar da ɓanna mai yawa a cikin ilimin tarbiyya ko a cikin tarbiyya ma gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya to mawdu'i na tarbiyya mun faɗi cewa kalima ta tarbiyya kalima ce ta larabci ba kalima ce ta Hausa ba ya samo asali daga rabba yurabbi tarbiyatan tarbiyatan sai a ce tarbiya in za a tsaya to shi wannan kalma abin da yasa muke son faɗatta a larabci saboda ilimi in an ka ɗauko tem za a magana kan shi a ɗauko origin na wannan mu za ku ga cikin faransai ko cikin angle sai a ci maka wanga mu asalin shi ba na faransai ba ne mu ne na greek latin an ka ɗauko aka gyara shi saboda sanin tushen abu yana taimaka maka kan gane shi da kyau to kalima ta tarbiyya a larabci ta zo cikin alkur'ani musamman a cikin suratu shu'ara inda lokacin da annabi musa allah ya tura shi zuwa ga fir'auna ya yi masa wa'azi yake ce masa alam nurabbika fina walidan wala bistafina min umurika sinin alam nurabbika fina walidan ashe ba mu mun kare ne ka batun kana dan karami kinan kalma ta tarbiyya tana nuna ana tarbiyyantar da abutun shi na karami sai ya girma suna Allah subhanahu wataala da cin sunayensa akwai ar-rabbu rabbus samawati wal ardi wama bainahuma wama tahta thara ko ba haka ba rabbu rabbu rabbu rabbu bayan suna Allah Allahu sunan da ya fi maimaituwa a cikin alqur'ani shine suna na ar-rabbu wanda yana nuna tar- mai tarbiyyantarsuwa in an ka jingina rabbu zuwa ga Allah yana ɗaukar abubuwa guda uku in an ce Allahu rabbuna yana nufin huwa khaliquna wa huwa wato huwa khaliquna huwa mudabbiruna wa huwa malikuna Allah shine ya halice mu Allah shine ya mallake mu domin akwai bambanci tsakanin yin abu da mallaka shi turawa na france su suka yi peugeot amma peugeot na in ta baro france sai ta hita hannun waɗanda suka yi ta kaga su suka kirkira ta amma ba su suke mallaka ta ba to shi allah shi ya yi duk halittu tunda su ba halitta ta suka yi ba sana'anta abu na sun kai ma'ana sun abin nan kirkira shi invente kenan sannan shi ne mai tafiyar da al'amura to waɗanda su ne suke nufi in kalma ta rabbu ta zo shi yasa kuke ganin hatta da kafirai in za su kira Allah rabbu suke kira okay kalma ta tarbiyya tana nufin az-ziyadatu wan nama abu ya karu shine kalma ta tarbiyya take nufi to shine ashe asalin inda aka ciro wannan kalima abu yana karami a tarbiyyantar da shi tarbiyya mai kyau har ya girma kenan kalima ta tarbiyya ba ta tsaya ga ɗan adam shi kaɗai ba duk abin da za ka kula da shi tun yana ƙarami hayya girma hayya kai inda za a ci amfanin shi a matsayin tarbiyya yake mun fahimci wannan da kyau shi yasa kuke ganin yanzu inda muke da matsala mun iya tarbiyyantar da dabbobinmu mutum ya tarbiyyantar da dabbobin shi su girma su haɓaka su yi yawa dan adam ya iya tarbiyyantar da kaji saboda za su kamai kuɗi dabbobi irin su raƙumma da shanu da awaki ko ba haka ba da tumakai an san yadda za a tarbiyyantar da su saboda za su zama arzikin da za ka amfanuwa da su ok kifi mun san yadda ake tarbiyyantar da kifi yanzu akwai instituci akwai wuraren da ake zuwa a yi karatu amma ɗan adam da ya hi kihi daraja ɗan adam da ya hi saniya daraja ɗan adam da ya hi raƙumi daraja sai ɗan adam bai kula da shi ba amma ya kula da mi ya kula da waɗansu abubuwa abinda malamai suke cewa yana da hatsari sosai paske duniyar yau an fi kula da dabba bisa ga ɗan adam an fi kare haƙƙin dabba bisa ga ɗan adam don mi don ita dabba ana sayar da ita a samu kuɗi shi ko ɗan adam ba a tarbiyyantar da shi a samu kuɗi a tunaninmu a tunaninmu na kusa-kusa shi ko babu arzikin da ya kai ɗan adam ko a duniya ko a lahira dalili kuma bari mu ba da misali yau akwai ƙasashen da ba su da arziki cikin ƙarƙashin ƙasa mai yawa ko ma babu washuwa amma da suka dogara da ɗan adam yau suna daga cikin ƙasashe masu faɗa aji a duniya mu ɗauki ƙasar japan lokacin da an ka kare Belgium Guerre Mondial yakin duniya na biyu sai da an ka maida su a zero amma da yake mutane ne suna da tunani ba su dogara da arzikin karkashin kasa ba sun dogara da dan adam arziki ne karan kanshi yau suna cikin puissance mondial ko kaso ko baka so ba shi yasa dogaron da muka yi da arzikin kasa shi kadai mu ce muna da arziki cikin karkashin ƙasa muna da kaza muna da kaza muna da kaza yana daga cikin abin da ya haifan muna wannan tashin hankalin da muke ciki a yanzu rashin kula da ɗan adam domin mi domin kula da ɗan adam yanzu shine zai sawar ka gina yanzu da gobe to amma da yake ɗan adam bai ba ɗan adam da muhimmanci ba muka ba kuɗi muhimmanci sai ya zama to ga munan saboda da kuɗin mu ba mu iya gina ɗan adam mun fi so kawai ya lalace mu dai mu rike kuɗi wannan matsala ce mai girma Allah ya muna mai kyau to yanzu mun yi bayanin wannan kalima a larabci da kuma abinda malamai suke nufi da ita tana nufin kula da abu don saboda abin da ya zama to mai amfani a lahira ma ɗan adam yana da amfani me yasa nake cewa wannan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadithin Abu Huraira wanda yana cikin sahih Muslim me yake cewa idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalath in dan adam ya mutu aikin shi ya yanki sai abubuwa guda uku sadaqatin jariya ba a ce sadaqati jariya ba dan wasu na farkon sarrafi sadaqati jariya mutun ya bada mace sadaka kyauta ba haka ake nufi ba an gane ko sadaqatin jariya sadaka mai gudu mai tafiya abinda zaka bari wanda zai ci gaba da aiki bayan rayuwarka ka gina masallaci ka tafi masallacin nan ana sallah yana nan to kana samun lada ka shibka icce aw ilmun yuntafa bih ko ka bar ilimi ka karantar da HDN A-level na ya an ce ilimi kada mu ce sai malamai professor na likitanci wanda ya karantar da ɗiyan musulmi suka gane yadda ake yin aiki na likita suka taimaka ma al'ummasu in dai ba don salar ne kawai ya yi wannan ba yayi ne don ya taimaka ma al'umma shi shi salar wani abu ne wanda ba a isa a biya ka ba ma'ana wani abu na ake baka na lokacinka da ka bayar to kana da lada awwaladin salih yad'u lahu ko ko da nagari ashe tarbiyyantar da dan adam ya samu tarbiyya mai kyau idan ka mutu zai ci gaba da aikin da zai tura ma lada lahira bonus mai yawa to ashe ba mu gane wannan ba amfanin tarbiyyanta da ɗan adam a duniya da lahira shi yasa muke wasa da ɗan adam mun fahimci wannan da ke ko to wannan agurguji ne nake ba ku su shi yasa kafin in shiga cikin tam gadan-gadan ɗan adam da an ka faɗi abubuwan da suke amfanin shi mu yi hattara akwai abubuwa guda hudu bayan su akwai hudu game da ayyuka na alkhairi ma'ana in aka ce aiki na alkhairi da na sharri suna da siga guda hudu wato haram da halat abinda za ka samu ka yi aikin Allah da shi yana bukatar shar'i biyu ta fuskar hanya da isa ina magana kansu ba ina bukan magana kan ikhlasi ba da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kasancewa ka musulmi na ana zancen muwayen da bit to gida hudu yake na farko ya zamanto abinda aka nemo hanyar da aka nemo abu ta halaliya ce na biyu inda aka sashi inda Allah ya ci amma in an ka nemo abu ta hanyar da bai dace ba aka sashi ta hanyar da ya dace Allah bai yarda da wannan ba mace ce ta yi karuwanci for example ko mu ce mutum ya bude gidan giya ya samu kuɗi sai gina masallacin juma'a kuɗin shi ba su dace ba bai dace a gina masallaci ba da mi da kuɗin giya to in mutane sun yi sallah ciki ba a ce babu sallah su amma shi dai bai da dada abu na biyu mutum ya samu kuɗin halat amma ya sa su ta inda bai dace ba for example mutum ya samu kuɗin shi na halat ya je ya sai giya da su abu na uku mutum ya zamanto ya samu wato kudin shi ta hanyar haram kuma ya sasu cikin hanyar haram mutum ya je sato kudi kuma ya je shagiya da su to duk waɗannan ukun babu ruwan shari'a da su sai guda kawai sannan idan mutum ya mutu hanyoyin da zunubi zai zo mai da lada za a kasa shi ne gida hudu wani mutum ya mutu lada ta tsaya zunubi ya tsaya bai bar wani abu wanda zai kai mai zunubi bai bar wani abu wanda zai kai mai lada ba wani mutum ya mutu wato zunubi na ci gaba lada na ci gaba mutum ya mutu ya bar masallacin juma'a ya mutu ya bar gidan giya in an sha giya shi na da nashi kamishu in an yi sallah masallaci yana da nashi kamishu sai hali na uku mutumin da yake zunubin shi ne zai ci gaba alherin shi zai tsaya mutum da ya mutu ya bar gidan mata ya bar gidan giya amma bai bar aikin alheri ko guda ba zunubi sai ya karu sai mutum na hudu shine mutumin da zunubin shi zai tsaya ladar shi za ta ci gaba Allah ya sanya mu daga cikin su kuma magabata ma daga cikin su na gaba gaba shine mutumin da ya mutu bai bar wani abu wanda zai kai mai zunubi ba kuma ya bar ayyuka na lada waɗanda su ne lekats Allah ya sanya mu ma cikin na gaba gaba daga cikin ko ba haka ba irin waɗanda abubuwa dole musulmi mu waye musu saboda tahiyyar musulunci ba makamaniyar tafiya ba ce wajen bayanai wani lokaci ko rashin lokaci ko ko wajen gabatar da abu sai muna barin bayani ko te wani abu sai ya zamanto daga baya sai ya jawo wata matsala wadda dole sai an koma bincike a irin waɗanda abubuwa a faɗe su a lokacin da ya dace kuma a faɗi duk hanyoyin ta yadda ba a barin wani abu can waje Allah ya taimake mu ina ganin ai mun gane ko to yau za mu tattauna ne akan wani ciwo wanda yake bata tarbiyya shine ciwon jahilci shine ciwon jahilci kuna ganin yau yadda duniya ta tashi tsaye turawa da malamai da iyaye da kowa ana son a yaƙi da jahilci ana kashe maƙudan kuɗi sawa'an majalisar ɗinkin duniya ce sawa'an gwamnatoci ne na turai na afirka na ƙasashen larabawa na europe na azi duka dai ana son a yaƙi da jahilci to abinda kaga duniya gaba ɗaya ta ce za ta yaƙi da shi kasan ba ƙarfi abu bane ko ba haka ba to idan muka duba babban matsalar da duniya take ciki abubuwa ne guda biyu yau za mu yi magana kan guda in Allah ya nuna muna muna dare za mu yi magana kan guda idan kanka ɗan adam ya samu matsala ya aikata abin da ba daidai ba abu biyu ne ba a samun na uku in ji malamai Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratun najm ya kori ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan abubuwa guda biyu Allah ce wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wan najmi Allah yana rantsuwa da tauraro idha hawa a lokacin da ya faɗo kinan ma'ana lokacin da ya halbo wuta ko ko lokacin da ya bace ba a ganin sa ya ɓoyu kenan sai Allah ce ma dalla sahibukum wa ma ghawa ma'abucinku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma dalla bai bace ba wa ma ghawa kuma bai halaka ba saboda dalilin bata da halaka shine jahilci wa ma yantiqu anil hawa kuma baya furci akan son rai in babu jahilci to abin da ya halaka dan adam shine son rai duk duniya ba yadda za a yi mutum ya fada cikin bala'i sai an samu ɗaya daga cikin waɗannan ko jahilci ko sarrai shi jahili zai yi abu bai sani ba in an nuna mishi in yana da rabon ganewa ya karɓa in bai da rabon ganewa ya kauce shi ko wanda an masani ya sani na yake take sanin nashi shi yasa idan duniya aka yaƙi abu biyu to duniya za ta zama da lahiya in aka yaki jahilci a duniya aka yaki son rai shi kenan magana ta kare to sai mu ɗauki gudan yau shi ne zama magana kan shi shi ne jahilci jahilcin nan za mu ta kokoti saboda ita tarbiyya inda muke da matsala kullum sai muna zancen matasa matasa matasa shi sha'ani na society ya shafi kowa da kowa ne ya shafi malamai masu karantarwa malamai masu karantar ne ce ba malaman addini kawai ba malaman da ke karantar da yara a cikin lakon-lakon na biyu ya shafi masu wa'azi masu da'awa na uku ya shafi hukumomi na hudu ya shafi iyaye maza da mata na biyar ya shafi 'ya'ya maza da mata na shidda ya shafi sositekin da muke cikinta na bakwai ya shafi ƙungiyoyi sawa'an na turawan koko namu na addini na cikin gida ko na waje to dole in za a magana wadda ta shafi al'umma sai an taɓa waɗannan gaba ɗaya ka a bar wani kuti don nan matsalar za ta shigo sai mu fara da na farko malamai da kuma masu karantarwa don in ba an ce mushe ba wani bai ganewa shi malami fitila ne malami fitila ne malami asalin shi mutum ne mai kawo alkhairi a cikin al'umma mu fahimci wannan da kyau shi yasa waɗansu daga cikin malamai suke cewa Allah ya siffanta ko Allah ya faɗi amfanin tauraru a sama na farko Allah ya ce sun zamanto ƙawa walaƙad zayyana sama a duniya bi masabiha inna zayyana sama a duniya bi zinatin ilkawakib to tun da tauraru su ne kawa ta sama mallamai su ne kawa a ƙasa Allah ya siffanta tauraru su zamanto kariya ga shaidanu walakad zayyana sama a duniya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lishayati rujuman suna halbin shaidanu haka Allah ya sanya malamai su zamanto kariya ga mutanen ƙasa don gane gaskiya a kori shaidanin mutum da aljani Allah ya sanya tauraru su zamanto alama ta shiriya ina fata an fahimci ni wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وعلامات وبالنجم هم يهتدون سوى النجم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر dan a shirye da su haka Allah ya sanya malamai don su zamanto su ne jagora don a gane hanyar Allah anan ƙasa mun fahimci wannan da kyau kuma da wannan ne zai sawa duk wani abu wanda Allah ya faɗa mai kyau za a iya fahimtar shi a yi istinbati a yi kiyasi wanda bai da kyau kuma sai a kore shi wannan magana ce ta malamai dole sai abin nan ala ayyati hal kenan ma'ana da Allah ya ce ya sanya taurari don su zamanto kariya ga shedanu abin da ke son in ci don su zama to alama ta shirya don su zama to kaza alkhairan da a karkashin su ba waɗannan ɗaya bane ilimi na iya bada ayi istinbatin wani abu kishiyar shi kuma sai a fitar da shi shi da abin da ke son da ci ok sai muka zo cikin wata duniya sai muka samu kanmu da malamai guda biyu malami wanda ya yi karatu da kuma muna mala ashe ba malami ba ne ga babban riga ga babban rawani amma cikin kai babu abin kwarai an samu matsala an yi shiga da rigan malamai ashe ba malami bane to wannan sai ya zamanto jahili ne yake son ya shiryar da jahili amma shi wanga jahili mai babban riga na to sai matsala ta taso cikin al'umma shi yasa muke jan hankalinku ba duk wanda ga zuwa gidan radio bane malami ba duk wanda ga zuwa gidan tele bane malami ba don malamin da sunan shi ya yi yaɗu ba ne kawai don sunan shi ya shahara yake malami mallamta ba daga nan take ba mallamta tana daga ilimi kuma ana gane mutum na da ilimi babba shi ne mallamai su yarda da mallamta shi mu yanzu problem ce mu ne ke aza malami nijar sai a zo fada a zauna a sha shayi da wani ya sha firimin sai ka ji ya ce ai dun nijar babu mai karatu irin wani shi kuma ko alhamdu bai iya ba teloli su sun kasan tela in ka ji teloli sun ce wane ya kai tela billahi la ilaha illa ya kai tela in ka ga direbobi sun taru sun ce wane ya kai direba to wallahi ya kai direba to in ka ji malamai su da kansu sun yarda da wani yayi karatu to nan na aka cewa wane yayi karatu haka kawai kai baka san harka karatu baka zabu da kanan da malamai wannan matsalar mu kenan shi yasa dole sai mun yi hattara da waɗanda sun kai shiga burtu su amfana da sunan mallamta su biya wata bukata ta su ko gidan radio ko gidan tele ko cikin wasu service service ko waɗansu wurare inda ake samun maciya dole sai mun yi hattara da waɗannan shi yasa matsalar jalici irin waɗannan su koma su yi karatu kafin su zo su karantar da wani ɗai kenan na biyu sai mu zo zuwa ga masu da'awa da yawan masu da'awa musamman wanga lokaci da muka zo na ICT kowa an bashi izinin yayi abin da ya ga dama sai ni kunce ba malami bane amma ya fahimci matsalar da akwai sai ya kirkiro association islamic me yasa shi bai yi karatu ba bai karanta qur'ani ba shi abin da ya sani in an dauko bindiga za a halba sai ya kire mallamai ya ce to ni ban yi karatu ba amma na yi muku association wanda duke sun shi wa'azi Niger ku zamna da shi an kai komite komite don tule region sai ka zo a saurare ka a yi maka tambayoyi a gane ka iya a baka takarda to yanzu kuma sai kowa ya zama to yanzu babu da association islamic da mutum ya zo habube ne sai manya manya riguna ba sai na ce habube ne bari in ce kasuwa kawai ne ce na zage garin su da mutum ya zo wani gari ya sai riga ya sare wani shi ke ne ya zanga harta malam dama kasashenmu na hausa inda baka san sunan mutum mutum mallan na duk wanda baka san sunan mallan na da ka zo cikin karce ka iske ana shan shayi kana bi dan wani mutum sai ka ce da Allah malam gidan wani miki tambaya baka sani ba mallami na ko boka na Allah shi sani haka ne ko to lokacin da mutum yake son yayi wa'azi shi bai da ilimin zai kawo matsala to shi yasa waɗanda suke son su yi ma mutane tarbiyya ta fuskar da'awa idan ba su da karatu to banna ce za su ƙara cikin al'umma ba tarbiyya ce za su kawo ba ruguza tarbiyya ne za su yi ilfoke mu fahimci wannan da kyau a gurguje saboda lokacinmu ba yawa ne da shi ba bayan mun taɓo fagen malamai mun taɓo fagen masu da'awa sai mu dawo zuwa ga masu karantarwa an ce ana son yan maɗin musulmi tarbiyya ilimi kala biyu ne muna da ilimin addini ilimin addini yadda za mu san yadda za mu wata ma'alla muna da ilimi na research na karantarwa wanda za a sanin yadda duniya take ciki muna buƙatar likitoci muna bukatar masana fizik da shimi da matematik yadda za mu samu mu falka daga bancin da muke ciki mu falka daga bautar da muke yi to sai zamanto makarantunmu sha'ani ya baci iliminmu na afirka mafi yawancin wurare a trimali resuman ba ilimi ne na neman ilimi ba ilimi ne na neman to mu gaya makamu gaskiya duk wanda ga karatu nan ba shi na neman karatu ba ne galibi kasashen mu don saboda shi amfani al'umma ko shi ilimin wani kere-kere shi damko diplom shi samu wani labewa ko gwamnati ko wani kamfani ko wata furoshi magana ta ƙari da ilimi ya ƙari kenan mu fahimci magana da kyau masu karanta su a university me ake kiransu an sanya sharshar shi mai profesora suna ne an sanyon sharshar amma mai metris da bak ya ta wajen aiki an ba shi aiki ya aje karatu da research paske ya cimma burin shi akwai bambanci tsakanin mai neman diplom ko certificate da mai neman ilimi shi mai neman ilimi har shi koma ga Allah bai da ranar da zai tsayawa mai neman diplom da ya kai ga diplom ya yi burki to sai aka ce za a karantas shi mai karantarwa shi ma yanzu neman tona ya dame shi ya za a iya tarbiyantar da mai neman ilimi ba kamar likito ba mai karantarwa shi abinda ya zame shi salar in dai gwamnati na zuba mai salar da a yi karatu da ka a yi karatu da nijar ta ci gaba da kan nijar ta ci gaba ko su ɗaya ko su ɗaya ƙaƙa to kun ga sai aka samu matsala ta bit paske ba mu da bit na neman ilimin karan kanshi to tun da ya zama to wanda bai karanta suwa shi diploma yake so don ya nemi abinci bai nemi ilimi ba bai damu da ya karantar da wani ilimi ba na gaba sai zamanto waɗanda ake son su karantar su kansu ba su yi karatun da su karantar suwa ba kunga daga cikin abubuwan da muke gani yanzu da mai sartifika ta da ya yi mai bakta yanzu mai sartifika ta da ya iya rubutu ya iya faransi ana iya ba shi lakwal ya rike ta ana iya ba shi ma'aikata ya gudanar mata da aiki yanzu sai zaman to mai bak ma bai iya faransi kame-kame na diplomkin ma gashi nan fit tana yawa sai zaman to nivon ya yi ƙasa kuma sai an ka ce za a yaƙi da jahilci sai an ka ɗauki waɗanda da ba su yi karatun ba kuma an ka kai su an ka ce su karantas mi za su karantas mu gaya maka mu gaskiya matsalolinmu fa suna da girma fa paske yanzu kahin ka samu mai nivo mai kyau wanda zai karanta suwa akwai wuya mushannin faqidu shay ila yutihi abinda laraba suke cewa wanda bai da abu bai iya bada shi malam bahaushe ce ko ce yana baka riga ka dibi mi ka dibi ta wuyan shi notre problem babban matsalar da muke ciki da ita kuma wannan ba Niger ɗaya bane mafi yawancin masu karantarwar sai ka iske paver ne ba ilimin gare su na karanta suwa ba to yaya ne za a yi a ce waɗanda su karantas kuma wa za su karantas nan da shekara ashirin masu zuwa waɗannan yaran su ne ake tunanin su zamanto masu jagoranta ƙasa kuma ga irin karatun da an ka ba su su ne za su zamanto ma'aikata ya za a yi su zama ma'aikata na gari mi sun ka karanta balle su yi aikin kai da kanka an ka ce ma mutum bai taɓa aiki karatun likita ba bai iya ba sai an ka ce shi zai ma operation kana yarda sai ka tumin yi to yaya ne muke son waɗanda za su zo wurinmu kuma ba su yi karatu ba babu nivo lamari ya ɓaci don haka jahilcin sai zamanto shi kanshi abin da yanzu ake ciki na ilimin addinin ana ƙara ɓatawa saboda waɗanda an malaman na garin ba a son zuwa wajen su ɗauka waɗanda adda ilimin sai dai ba su su yi ciwaciwa da sunan karatu wannan kuma ina magana akan kowa da kowa ba ina magana abin da ya yawaita ne ko ba haka ba hakan ga su kansu malaman akwai masu ilimin amma yanzu ilimin ya rikida da malaman da ɗaliban mafi yawanci ilimin bai dame su ba to ina ne kuma za a cewa mu fita cikin jahilci har mu zo mu samu mu tarbiyya akwai matsala to sai mu je point na gaba shine abin da ya shafi hukumomi yanzu ana son ayi yaki da jahilci jahilci ya bata mana tarbiyyar ma'aikatocin mu jahilci wanda akwai cikin bariki kala biyu ne jahilci na farko na addini muna da masana waɗanda sun karanta bokon kuma professor ne international har waje suna ba da karatu university kinmu an samu ta suna university abdulmumuni diof kowa ya sa abdulmumuni diof yana zuwa france da alemanya da america ya ba da karatu wanda ya kirkiro system solar haka ne ko ba haka ba muna da su jibbo hamani professor na tarihi wanda yana zuwa duni kasashen duniya na ba da karatu akwai su mai amma waɗannan masanan ku sani da wuya su jima don bakin ciki da su si zai kashe su turai inda suke ba da karatu jirgi ake sa ya je ya dauke su ana jiran su su ba da ilimi ana so ana girmama su nan ga sunan sun zan kamar shara wannan abin su sin shi na kashe masani in ba ku sani ba to yanzu an ɗauko wanda ya karanta ilimin gini an ɗauke shi an yi kawai da shi an cije an sanya ma injiniyar wanda ya kamata shi kula da aikin gini cikin ƙasa an ɗauke shi an kai shi ƙauye an ce shi koya a b c d e f g h e g k l m n saboda ɗan talaka shi ko wanda ya karanta literature an ɗauko shi an yi mai konsaye a minister du mil ya ba da misalin yadda za a haƙo ma'adinai mu bar dariya kanmu ai mun sa abin da yake faruwa to wanda ya kamata ya zo wurin nan in ya ga abu ya ce ga daidai ba daidai ba sai an ka ɗauko wanda shi in ya zo nan bai san daidai ba bai san ba daidai ba amma saboda wancan salar nan ya yi yawa wanga kuma salar ɗan kaɗan na sai aka ɗauki wancan an ka waɗashi wancan wuri sai aka ɗauko wannan an ka ajiye saboda ya samu salar muna son ci gaba mu tambayi kawunan mu wanga ina magana ne kan mu gaba ɗaya ba na hidda wani ba to sai zamanto in ka duba da wanga ciwo ya yi yawa sai da ya kai hatta da makarantu na karantarwa lakol prive ekol prive private wanga cuta sai ta kai musu mutum ya buɗe ekol prive shi kenan ya diba diba diba ɗan gidansu ya karanta mat kuma bai da wata maciya sai an ka ɗauke shi professor na faransai saboda ba professor na faransai shi bai karanta faransai ba bai san dokokin literature ba an ce shi ga karantar da yara mina nasa aka mai wannan saboda shi karanta shi samu mi abinda za a watsawa cikin aljihu kun gaba yaki da jahilci muka ba sai mun ka ƙara wani jahilci domin shi ilimi shine ka aza kowa wurin da yake yau in ka ɗauko mutumin da ya karanta geography kudi ba turawa ko tambayin mutum an ka sai ce maka ba speciality ke ta bace su can turai sun san speciality amma ita afirka ko aiki kaka yi a ma'aikata babu speciality yanzu mai gadi in an ka ɗauke ka mai gadi ma'aikatunmu kai an mai gadi kai na kuma mai shara kai na mai wanke dush kai na mai siyo tsala kai na mai siyo abinci kai na direba sai ka isi mutum da aiki goma to wannan ya mutsen ya mutsen ya mutsen shi ne kai mu cikin halin da muke ciki paske mi paske jahilci ne a ɗokin mutumin da an san bai cancanta da abu ba a ɗoka a bashi a ce shi a gaba post politik waɗannan ba ma magana kansu post na na politik post kuma scientific na aiki an san wanda ya karanta abu shi ne zai magana tsakani da Allah amma ba mu yin haka sai inda wuya ta kama ina ne wuya take kamawa likita in ka ɗauki wanda ya karanta literatur ka kashe likita yanzu suna kashe mutane sai an kashe tunan ka ai a bar sai likitoci saboda nan wuya akwai amma inda wuya ba ta zuwa sai zuwa gaba to nan ne ake aikata ɓanna wannan kuma dole dole in muna son mu yaƙi jahilci don wanga aiki ba aikin ilimi na ba mu tashi tsaye bisa ga waɗannan matsaloli mu bar taɓa wuraren da adda hatsari saboda mi saboda nan da zuwa shekara goma ashirin talatin ba mu san abin da zai zo ba mu tafiya za mu yi mu bar waɗansu in an ka bar mutum ya yi aiki za ka ishe ƙasar za ta ci gaba amma mun ce muna son ci gaba kuma mun ci ba wanda iya aiki aiki yanzu an zo mota mutum ashirin ne dukkan mutum goma sha tara babu wanda iya mota mutum guda na iya mota sai an ka ɗauka an ka ba wanda bai iya mota ba an ka ce ya ja mutane kana shiga saboda mi to don mine za a ɗauko mutumin da bai san komi ba ga abu ba ilimin da ya karanta ba ne a yi amfani da diplomkin shi a aza shi ya jagoranci ma'ilimta ina ne za mu mutumin da ba specialist ba kan abu a ce shine shugaban su gaba ɗai shi ce mi a ilmance sur le terrain to wannan shine ɗaya daga cikin matsalolin da muke fama da su kuma dole sai an tashi tsaye in ana son waɗanga abubuwa a yi maganinsu mun fahimci wannan da kyau ko to mu aje wannan sai mu shiga cikin wajen iyaye iyaye babu ɗa cikin tarbiyya wanda bai da uwa bai da uba ko ba haka ba hatta da wanda za a ce dai wanda an same shi ba ta hanyar shari'a ba mun san dai akwai mahaifiya gare shi a nan in an ka ce ilimi namanta wajen hukuma zan ce ilimin addini ɗan bokonmu su yi ƙoƙari su karanta wani abu game da addini bai yi wa a ce servis yau lokacin sallah ya kama mai gadi na gaba da sallah musamman in bangare ba ta yi isha'i ta yi mai su lidiji sai ce hana nan saba akwai yaron mu ne ya ba mu sallah shi ku alhamdu abu iya ba dole na ka koyo da za ka sallah ba a ce ka zan babban malami ba mai sallah da kakai so biyar ga yini kai kokari ka gyara mana wannan yana daga cikin abin da ya cuta muna nan da najeriya ta cire muna kudi bi minister na communication na najeriya kuma malami ne waye ce baka mutu ya karanta boko bai karanta addini kita nisa to wajen iyaye maza da mata dole ku sani mu da kanmu in muna da jahilci to ba mu san irin tarbiyyar da zamu ba yayanmu ba kuma ba a ce dole sai ka zan babban masani ba yau duniyar da muke ciki shi neman ilimi ba wai don ka samu aiki ba ne fa saboda kakkazan jaki saboda in kana da portable salula ba kai lakwal ba yanzu to in za a nemo sunan mutum sai ka kere wani kace shi nemo maka ko don saboda aiki da salula ɗai sai ka nemi wani kenan ilimi zai sa ka daina bauta ka daina damun mutane kakkazan kaya to iyaye wajen karatu mu yi karatu abin ya gagara mu yi kokari mu yi abin da ake cirara trapash abin ya gagara na addinin ya yi rauni na bokon balle mai neman buhun shinkafa da kama zancen shi abin ga lokacin da nasaru suka zo ƙasar afirka suka gane mu da matsaloli ku diba ku gani billahi lalazi da an ka fara koyo kurdaji an ka hiddu yanzu aka iska mutum ya ce maka shi shekara ta yi hamsin da biyar sittin wai bai iya koyon karatun ƙur'ani wai kuma ya haika ji a koya mai basin min arat ko a ba sa amma da nasaru sun ka zo sai an ka koya musu kurdaji cikin kurdaji kuma har da kukan awaki akwai da kukan dabbobi sai a zo a ce musu in an ka yi abcd an ka kare sai a zo wajen silab da wane ne sai a rubuta ba be gashi nan bo sai a ce ba b bo be be ma mi mo me me kuma sun ka koya to yanzu kai ka yarda ka koyi yaren bature lokaci bai kore ma wani shekara 60 ka kai da a kusan kabari da ka ce karatun ƙura'ani shi na baka wuya ba jama'a to ƙasashen da suka ci gaba da shekara 60 baka yi nujisa ga karatu ba mu mun zama na kasar libya zamanin gaddafi allah ji kan musulmi tsohi za ku iske masu shekara 40-45 suna zuwa koyon har da alkur'ani an ba da izini duk wanda ya zo ko etranje na inda ya yarda har da kur'ani ko shekara nawa gare shi a ɗauke shi santar 3,600 ne ina ganin ko da 993 ko da 96 gare su na har da alkur'ani a ƙasar libya ba a cewa mai shekara 40 yayi mai 40 da bai zuwa shi kai mai 50 zuwa su kai kuma waɗanda an da rabo sai su haddace ƙura'ani ni muke so in ɗiyanmu sun ka gamun ba karatu muhimmanci iyaye maza da iyaye mata shi yaro suna ɗaukar abu ‘yan kwansiyama in ji baturi in yagga kana ɗaukar littahi tun bai masan ma'ar littahi ba sai ya zo yami sai ka shi na ɗaukar littahi in yagga kana shan taba yagga wa da kakai in ka yadda mai go in ka ɗaga shi masa ya ɗauka shi ana ga baki maganganun da yake ji me yasa baturi ya ce lang maternal saboda yaro yaren da mamashi take yi yake dauka ai ba koya mai na ta kai ba magana aka yau da gobe sai ya dauka to problem kin da muke cikin shi idan mu mun ka zaman to ba mu dauki ilimi da muhimmanci ba shi yaro ba sai ka hishi ilimi ba in ka hishi ilimi kana iya an sanyin shi me ka nuna mai muhimmancin ilimi sai an ka kiya ina da wani aboki mun yi karatu da shi to shi a cikin alkur'ani akwai surorin da ya hardace na yi mamaki maske kun san cikin university na musulunci ma akwai speciality speciality to shi inda yake waɗannan surorin ba a makai wannan wurin to wata rana sai ina mamakin ya an kai hardace sura kaza da sura kaza da sura kaza don na san ba kotun suna ba sai ran nan yake muna hira ya ce akwai kakansu malami ne kakansu malami ne to lokacin suna yara sai ya aza musu pre ya ce duk wanda ya hardace sura kaza zan bashi kaza ko da sati gayi an hardace wannan sura ko abin da ya kama da haka ashe rashin ankurajen matasa game da ilimi ko ta huskar magana ko ta huska ba da kyaututtuka fizik a moral yana daga cikin abin da ya kawo muna jahilci ya mamaye mu rashin girmama ma'ilimta zagin da muke yi ma masu karantar da 'ya'yanmu rashin ɗaukar su da muhimmanci sai ƙara ma 'ya'yanmu jahilci fasko ɗanka ya ji ka zamna ka zagi malam wani ka zagi malam wani sun shi ɗauki malam wani ba komi ba in ka kashe makaranta bayyan karatu don ya san da wannan mutumin bai da kima a idonka iyaye suna ji ana bacin mushanni ana cewa aikin wanda bai da aiki na cikin al'umma ya za a yi shi fatan shi zan haka basu an ce sai wanda bai da aiki na an buga gabas an buga yamma an buga kudu an buga arewa an buga sama an buga ƙasa duk ta ƙiya an kai la haula wala quwwata illa billah sai a ce an sanya ma to yanzu in an munka dauki cewa an sanya man aikin wanda bai da aiki na za a iya musu karatu ku ta turai ku gani yadda ake respectan mai karantarwa kwanakin baya in ban manta ba almai da an ka ƙara ma masu an sanya man kuɗi na biya an ka yi ma angela merkel ca ana ganin kamar ta wuce gona da iri to su ba su ba da hujja da kulli ba irin muna ba ko da kilmojan ko da bindiga ko da kulki su sun san ɗan adam duk abin da bai yi imani da shi ba in yagga bindiga na shi kan shuru gobe wallahi sai ya kai hari shi yasa kulli da bindiga da sanda ba su magani ka ba mutum hujja shi imani da ita shine abin da ke magani ta ce musu to duk ma'aikatan almani gaba ɗai kaf ban hidda ko guda ba ku haɗa mini wane na ba ta ƙarƙashin mallami ya biyo zan matsayin da shi ba sai wata kowa ta ɗauki wasu hujja ita ce gaba da adam amma da adam in yi ga tsoro shi na ce ya yi haka nan ne wallahi ba haka nan ba wallahi sai ya dawo to iyaye mu ba ilimi musamman na addini muhimmanci mu koyi daidai namu tsakanin magriba da isha'i ilfuwa dufuwa kofa fasumin ya isa ba zo da sai ka ɗauki lokutan ka masu yawa ba amma idan yau ɗayanka sun kaga kana ba abu muhimmanci su ma a aikace sai kaga sun ba abin muhimmanci amma in sun kai babu ruwanka kai baka damu ba kai baka an kurajen su kai baka samu su kyaututtuka kai ba ka kwaɗaita musu bal ma ba ka damu ba ma da ilimin kai karan kanka to ya za yi su su girmama ilimin han mu samu mafita mu samu tarbiyya ingantatta wannan shi sa nake kira su ga kansu masu karantarwa ku zama to misali a cikin al'umma da mushanni na da ba sa wasa da ɗalibansu mushe da ya yi uba wadda ɗalibai suke tsoron mushen su ba su tsoron ubansu haka ko ta ba suka shaɗi sun kucin kai shi yasa mai go suka in sun gane shiga hanya sake hanya suka yi ba su yin wani abu to yanzu kuma mushe shi ma sai shiga cikin harkar da bata dace da shi ba ba mu cewa yara ba su da laifi su suna da nasu amma kuma ku gyara naku mushe ba kamar da kanka mushe na gari ba kasa kanka waɗansu abubuwa surtu yanzu zamanin intanet kin ga kana da cikin lakwalkinka kana da ko da soyayya za ka yi ba ka ta wani wuri da ba san ka ba sai ka zo cikin lakwalkinka kana da budurwa ta yi goma kuma ka ce ka yi kima ga ɗalibai ka ji yaro na cewa mushen nan akwai inda da ka jira ne sai na buge mai baki to ina karatu ana mutu sai an gwamje mallam haka malamai na addini ku ba da misali na gari ku yi wa'azi kuma aga kuna aikatawa kai ya zamanto kai ma kana da'awa kana wa'azi kuma kana ba da movie example a cikin al'umma mun fahimci wannan da kyau ko? to mu aji koten iyaye saboda lokaci mu zo zuwa ga yaya jahilci shi na ruguza matasa ba sai mun gaya muku ba jahilci yana ruguza matasa duk al'ummar da kuka ji an ce ta ci gaba ta ci gaba abu bi suke yaka na farko jahilci na biyu zaman banza ba shi yiwa kuma a yaƙi zaman banza da kyau ba a yi karatu ba to in yi zamanto al'umma waɗanda ba su yi karatu suna da yawa cikin taɓa to zancin tarbiyya a cikin wannan al'umma zai yi wahala don 'yan ƙwaya za su yi yawa 'yan zaman banza kashe wando za su yi yawa masu ɗauke-ɗauke tun daga iyayensu har abin da zai kai kuma zuwa ga al'umma zai yi yawa shi kenan shi ko duk mutumin da ya sa kanshi shaye-shaye babu irin abin da bai iya aikata ba shi misali wanda yake wani shashancin shi wanda ba shaye-shaye ba bai tashi daga wannan ya kai zuwa ga wani amma wanda ga yin shaye-shaye duk krim na duniya shi na iya aikata shi ku karanta krim na duniya kasashen da sun ka shahara da shan kwayoyi wacce irin barnaci ba a aikatawa mexico yanzu inda ake yawan shan shaye-shaye akwai inda gwamnati ba ta da ma'iko akan haka jamaic akwai karce-karce waɗanda gwamnati ba ta da mata cewa cikinsu italy yanzu ana ganin ma in ba manya-manyan 'yan mafiya sun ka dawa mafartinka ba ba ka samu matsala ta rikici to idan ya zamanto babu ilimi dole da matasa su yi shaye-shaye in ko suka yi shaye-shaye duk kirim na duniya suna aikata shi wanda ya sha drug ko ya sha kwaya yana iya kashe mutum zina gare shi ba wani abuna ba zagin mutane gare shi ba wani abuna ba hallaka kan shi ya dauki mota je hallaka kan shi ya hallaka wani to shi yasa idan muka yi ƙoƙari matasanmu suka samu karatu shi zai raba su da mi da waɗannan abubuwa musamman na shaye-shaye da abin da bai dace ba da abubuwan da muke fama amma a ce a'a ga jahilci kuma a ce a samu tarbiyya wallahi bai yi wa ilimi shi ne ke sawa mutane su san abin da ya dace da abin da bai dace ba don haka kada mu sa tsammanin muna da halin da za mu sa wa 'ya'yanmu makaranta mu kiya muna ganin kamar mun kashe kuɗi masu yawa mun yi dubara wallahi ba mu yi dubara ba ilimi ga 'ya mace yau kuna gani irin giɓin da muke da shi fagen likitanci 'ya'ya mata muna buƙatar su amma ina abin ya yi wahala to me ya kawo wannan rashin ilimi ya kawo wannan muna da buƙatar 'ya'ya mata masu ilimi masu yawa su karantar da 'ya'yanmu alakon muna da 'ya'ya mata masu yawa suna da buƙatar karatu su taimaka ma al'ummasu domin mace ita ce makaranta ta farko a duniya hafiz ibrahim sha'irun ne da yake cewa al'ummu madrasatun idha a'adattaha a'adatta sha'ban tayyibal a'raq ita mace makaranta ce ta musamman in dai ka shirya ta in ka shirya ta to kamar ka tarbiyyantar da al'umma ne to in ya zama to babu karatu babu boko babu na addini ta zama to dip to ya za a yi ku dibi kasar japan idan yaro ya shirin lafiya bai iya zuwa lakon mamman shi ta ta zuwa ta zama cikin class ta yi suivrikin kur in ta je sai ta ba shi kur to muku yanzu ni na na to illar da jahilcin mace zai haifa suwa ba karamin bala'i ba ne shi yasa ku sa 'ya'yanku lakwal musulunci bai ce ka 'ya'yanku su yi lakwal ba le samedi dimanche ku sa su su je makaranta su rinka ɗaukar karatunsu wallahi magariba isha iya isa a dai ya yi ba ba in sun ka samu wannan karatun zai taimaka mu da tule kote shi yasa kuke ganin su can da maza da mata kowane ya an ce mai diploma ake so ga sunan zube ya ba mu kuma ha ko muna son ma'aikatan in babu makarantar waɗanda sun kai karatu ina za mu samu su shi yasa da yawa waɗanda suke kawo wannan tunani na boko haram ana haɗa 'ya'ya maza da 'ya'ya mata da wasu shigohi da suke kawo wannan duk yana daga cikin tasiri na jahilci musulmi su ne sun ka karantar da europe ko karanta tarihin europe ko gani ka shiga cikin google ka rubuta andalusi daula ce wadda musulmi sun kai europe shekara 850 musulmi na mulkin europe lang scientific a wannan lokaci shine lang arab lang official a wannan wuri wanda musulmi sun kai yanki sun kai mulki na spain da kewayenta lang arab les universités universités na turai nan na sun kazo sun kai karatu manya manyan professor duk waɗannan abubuwan musulmi sun kai creation su amma saboda ana son a yaƙe mu kan mu ci gaba an ka kirkiro wannan abin ku karanta ku shiga cikin listor da islam a nandaluji ku gani irin ci gaban da musulmi sun ka kama turai kuma yau gashi ana ana ana yakan mu da ilimin da wato magabatan mu suka kawo in ka karanta wannan sai kai kuka in ka ga abubuwan da musulunci ya bari yanzu in ka tayi Spain akwai garuruwa waɗanda na musulmi ne gidan shugaban ƙasar musulmi akwai shi wancan na wancan lokaci wani ke muku zance yana nan kasrul hamra fiye da shekara 800 yana nan karon da a cikin shi kowai ta house ba ka samu irin shi masallacin imamul qurtubi yana nan actual ma irin su qurtuba da kana ji ana kiran qurtubi qurtubi gari ne a cikin spain sunanta qurtuba shine suke kira cordova su ishbiliya duk garuruwa ne na musulmi ilimin mathematics wane ne adda shi asalin shi na musulmi ne geometry algebra algebra geo tana nufin ƙasa metri aunawa da metar suka zo egypt nan cikin pyramid su fitagor sun kai karatu egypt ƙasar kafirai ce ƙasar musulmi ce algebra ilmul jabri wal kasr aljabru shine abin da yake wato pair alkasru shine empire yadda ake hada abu ɗaya da uku shine alkasr ɗai uku biyar abin da ya kama da haka shi ko biyu hudu shidda aljabr amma yau da suka ɗauki suka karanta shi sai suka juya mana suka ce mana wannan abin haramun na kenan mu ci gaba da ƙara komawa baya shi da abin da ake so a ce ilimin astronomy na musulmi ne har christophe colomb da ya gano ƙasar america lokacin da geography babu inda akwai geography a duniya mai ƙarfi a wani lokaci irin inda musulmi a 1492 sai ina waɗanga abubuwa an riga an juya kwakwalwat an juya an sa virus cikinta virus shi yasa kuke ganin gamunan dai in ba wanda ya karanta tarihin musulunci ba cikin rikici da muka tahiya tsarin abubuwa idan da za mu yi lokaci mai tsawo mu ba ku labari abinda akwai espanya za ku yi mamaki tourism ƙasa ce wadda tana samun kuɗi mahukatan kuɗi ta fuskar tourism wai wannan tourism kin ta wace hanya take samun shi garuruwan da kafirai suka kwace mu musulmi ne don haka mu tashi tsaye game da waɗannan abubuwa ‘yan uwa lokacin mu shi na tafiya saboda lokaci ya fara matsowa sauran ‘yan mintutuka kaɗan mun faɗi fage abin da ya shafi ‘ya'ya maza da ‘ya'ya mata abin da ya shafi ƙungiyoyi na ciki da kuma ƙungiyoyi na waje sai an yi aiki tsakani da Allah wasu ong da kuke gani na kasuwanci ana neman kuɗi ne sai masu taimako bayar da fon sun ba da kuɗi su kashe 5% su ci 95% ƙungiyoyi na addini sai mun ba ilimi muhimmanci mu yaƙi jahilci da gaske kuma kada ya zamanto waɗanda za su buɗe ƙungiya su kansu ma ba su yi karatun ba kuma suna so su yi aikin addini saboda su kansu sai yanzu ƙungiyoyin suka koma kwankiran sukin ta neman abinci ce shi ba ya yi ƙirƙirƙi ƙungiya ta addini ba don su taimaka ma masu karatu na addini shi kawai ta kanshi ta shi kai in ya samu shi ma abin da gada ma yake yi wannan bai kai mu gaba ya kamata mu tsaya mu yi aiki mai kyau sai abin da ya shahi al'umma al-mujtama society dole na ilimi na kowa ne kuma akwai kurakurai da dama da muke yi yau wani dan shi na karatu ya kai inda ya samu bak bai da yadda zai yi kuma ana da labari al'umma mu tsaya muna kallon yaron nan sai ya lalace bai yiwa mu yi reunion mu gani ko da jika biyar biyar ne mu rinka taimaka ma yaron nan ya yi resir a rayuwa bai yiwa yau muna ta kokarin mu sai mu diyan mu regal da komi kaga danka yayi rusir baka taba tuna cewa ba akwai wanda yau yana ya rasu yana da yaya ka taba tunanin yadda za su kasancewa kai in ka mutu kai ma haka za a yi manaka society wa al'umma duk jiki guda muke waɗanda adda ilimin in mun ka taimake su Allah ya sa sun ka zan wani abu suna iya su taimaki al'umma yanzu gashi nan an ne an gaba gare ni ko ba haka ba lantarki wanda ya kirkira lantarkin nan gidansu ɗaya ake shan ake amfanuwa da shi wanda ya kirkira jirgin sama gidansu gidansu ɗaya ake amfanuwa da jirgin sama wanda ya kirkira mota gidansu ɗaya ake amfani da mota ilimi international ne bai da ƙasa bai da ƙabila bai da yanki yana iya amfanin kowa to me yasa ƴaƴan da ɗanka ka biya mai bak so goma bai samu ba ɗan talaka ya buga ya samu karo na farko in bai samu mai taimaka mai ba in dai muna son al'umma ɗa na kowa ne mu ga yadda za mu yi mu taimaka ma waɗannan yara su yi resur su amfani bayan mu amma sai su teti ta koma kowa ta kashi kashi kai inda ka sai maɗiyanka kai yuna ka biya musu lakwal to 'ya'yan da a kusa gare ka bance ɗan adam shi na iya yin komai ba amma wanga tunani ne wanda duk karci ya kamata a same shi duk unguwa ya kamata a same shi duk gari ya kamata a same shi duk ƙauye ya kamata a same shi 'ya'yanmu waɗanda suke da kwanya ba waɗanda an kai ranvuwayi ba in sun kasa mu taimaka musu mun taimaka maka amma in ka ce sai ɗanka to in Allah ƙaddari ɗanka bai da ilimin kina halaka gaba ɗai ko shi ne tunanin mu ko tun da ba ɗanka na ba a mutum in yayi ilimi ɗa na kowa ne wannan in ba mu da wannan tunani wallahi mu mutu so da yawa ake taimaka ma mutum guda ya dawo ya taimaka ma al'ummomi masu yawa wanda ya zo da alkhairin da duk duniya babu wanda ya zo da irin shi kuma har duniyar tashi babu wanda ya zo da shi shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma marayi ya tashi alam ya ji duka ya timan fa'a marayan nan shi na zo mu duniya da alherin da har yanzu ga shirin kowa na ce ciki kana tunanin cewa an shi ilimi albarka ta in ta zo za ta shafi kowa in ɗanka bai da karatu tana yiwa akwai inda Allah ya mai baiwa ya buga bakso goma bai samu bai yi haƙuri ne ba mai wata sana'a tana yiwa can na Allah ya mai rabu wanga da bai dan talaka Allah ya bashi ilimin ku taimaka mai ya dawo ya taimaki ƴaƴanku wani malami yake cewa bambancin kasashen turawa da kasashen Afirka da Larabawa abu guda ne kuna ji ko da wagga magana zalliki yace turawa za su dauko mai rauni wanda ba kowa ba sai sun maida shi wani abu sai su zo Afirka su dauki yaro SOS marayi su kai shi Europe su ba shi karatu su mai komi gobe sai ka ji an ce ya zama minister ko president mu ko mai kokari sai mu kama sassaƙa muna tsara sai ya yi ƙasa yan uwa lokacinmu ya kai to inda an ƙi taimaka ma an ƙi taimaka ma kuma kana da abin da za ka kawo cikin al'umma ba sassaƙa kana aka yi ba wanda zai iya taimakawa tun kana kokari kana ta sacrifice sai kaka inda baka iyawa dole ka zuba ido afirka mai kokarin shi kawo ci gaba shi da ake kirkike shi aka sara shi ake watan a ga ya kasa ya gudu abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh